assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna masu godiya ga Allah Allah ya mana jaddada mana ita ta ta sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masallacin kuma mai ma'ani da Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu a wanda wannan zama da za a yi na wannan shekara shine zama na goma sha biyu kamar yadda muka sani an fara wannan karatu ne a 2013 na wannan na shekara ta miladiya ga shi kuma muna shekara ta 2024 yanzu a cikin karatu da maulanmu a sai ke shiwa muhammadu sallah bin shiwa muhammadu jami'ar aka yi rabiyallahu ta'ala mai ke mana a wannan zawiya a cikin littafin ashfa da shiwa muna goma sha ɗaya da watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu kuma ɗaya ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da arba'in da biyar da ɗari hudu da arba'in da biyar daidai insha Allah yau za a buɗe wannan karatu mai albarka Allah ya ƙara mashi lafiya Allah ya ja kwanan sa alfarmin shugaba sallallahu alaihi wasallam a sai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ايد لنا بهذا المقبر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin bayan Allah masu girma masu kallonmu kai tsaye da kuma waɗanda suke jin ƙarar sautinmu na kusa da na naisa kowa da sunansa da ainihinsa da matsayinsa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ina ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ba mu aran numfashi da lafiya har muka ga wannan shekara mai tarin albarka shekara ta 1445 hijiriya kuma a ɓangaren miladiya shekara ta 2024 sannan Allah ya ba mu aran numfashi kuma har muka ga wannan wata wata na ramadana wata na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa watan rajab wata ne na Allah watan sha'abana wata ne ke bantacce nashi shi annabi Muhammadu sannan watan ramadana wata ne na al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama watan da Allah su'ana wata'ala ya girmama wannan al'umman da shi ya fifita wannan al'ummar da shi watan da Allah su'ana wata'ala ya saukar da alƙur'ani gaba ɗayansa daga Allahul mafuzu zuwa ga baitul izza sannan kuma aka ci saukar da alƙur'ani kuma a gurgudun bukata a cikin shekaru 23 to alhamdulillah daren da aka saukar da wannan alkur'ani a cikin jumla wahida bata kasance a kowane wata ba sai a cikin wannan wata na ramadana to muna godewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan wata ya nuna mana wannan rana mai tarin albarka ranar da muka fara daukar azumin ramadana na bana muna roƙon Allah tabaraka wata'ala yadda muka ga farkon wannan wata da alkhairi da ƙoshin lafiya ya nuna mana tsakiyar sa haka kuma ya nuna mana kuma ƙarshen sa haka albarkacin mazo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kidanya mu ya lissafa mu a cikin bayinsa na gargari wa'inda yake yadda da azumin su kuma yake yadda da tsayuwan daren su albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin mu shiga cikin karatu kai tsaye ɗan uwa a kowane mutum musulmi ɗan Najeriya a yau ya san halin da ƙasar mu ke ciki na abin da ya shafi talauci da kuma makmafa babu wanda bai sani ba saboda haka a irin wannan lokaci ana buƙatar musulmi ya zamanto mai tausaya wa musulmi ɗan uwansa matukar tausayawa musamman a cikin wannan wata da muka shigo cikinsa dama dukkan watanni ana buƙatar musulmi ya taimaki ɗan uwansa balantana kuma watan ramadana wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin kiraye-kirayen da yayi wa watan da kuma ambace-ambace wanda yayi wa wannan wata ya ambaci wannan wata da sharul muwasat ma'ana wata ne na taimakekeniya wata ne na taimakekeniya saboda haka jama'a musulmi mu bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu taimaki junanmu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk mutumin da ya bai wa mai azumi abin buɗe bakinsa za a ba shi ladan wanda ya bai wa abin buɗe bakinsa ba ta da Allah subhanahu wataala ya taware masa wani abu ga cin ladansa ba sabbin suka ce ya rasulullah ba dukkan mu yake da abin da zai iya ciyar da mai azumi ba annabi ya ce a'a ba ana nufin sai ka ɗauki buhun masara ko gero ko shinkafa dole ka ba shi ba a'a ka samu ma kurban nono ma ka baiwa musulmi ya kurba a cikin wannan wata wannan ka ciyar da shi ne kuma ka shayar da shi ne kuma duk abin da ake samu za a samu ko ba ma wannan ba ma ko da abin da ya shafi dabino ne kwaya daya ka taimaki dan uwanka da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mutum ya shigo cikin jerin gwano wanda ya ciyar da mai azumi saboda haka yan wa a a a, a mu yawaita taimakekeniya tsakaninmu da junanmu musamman a wannan wata na Ramadana, domin musulmi yana rayuwa bai san ta wace kofa zai yi wani aiki na takarrubi Allah ya karɓe shi ba, bai sani ba, dukkanmu nan dai muna rayuwa a musulunci ne muna lalibe ne cikin ramar Allah, ba mu san ta ina za mu dace da wannan rahamar ba, illa kawai raja'in mu muna fata mu dace da ramar nan ta hanyoyi da yawa, akwai waɗanda suke dacewa ta hanyoyi da yawa an gane tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi ya tabbatar wa da wasu sahabbansa irin wannan dan to mu ma muna raja'i ya zama duka kofofi da alkhairi mun dace ya zama ran tashi alkiyama kowace kofa na alkhairi an kira mu mu shiga aljanna ta wannan kofa dan to amma dai wannan ba shine madogara gaba ɗaya ba shi Allah tabaraka wa ta'ala ba a yi masa dolen karɓar aiki ba a yi masa dole an gane kenan ko Allah yana karɓan aikin da ya ga dama ne kuma yana karɓan aiki daga masu tsoron Allah ne inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin hakika Allah yana karɓa ne daga masu tsoron Allah yanzu masu tsoron Allah a cikin mutane yanzu ba su da yawa ba za mu ce babu ba amma ba su da yawa in an koma tarihi na attaqwa mika wuya ga umarnin Allah an gane kenan ko ta inda Allah ya yarda da shi da kuma gujewa a rahanin Allah tabaraka wa ta'ala ta inda Allah ya yarda da shi wannan aba ce zahabiyya ma'ana goal ne a cikin wannan al'umma a yanzu nan illa muna rajayi Allah ya sanya ma cikin wa'annan bayi albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan a cikin wannan wata ɗan uwa mu ƙara himma kan himma mu ƙara ƙoƙari kan ƙoƙari mu jajirce kwarai da gaske wajen bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin dare a cikin rana sannan duka kofofin hanyoyin jikinmu mu kulle su an gane mu kulle su kuma mu bude su idan ka ka kulle gabarin kallon abin da bai dace ba ka bude shi a cikin kallon alkur'ani sannan kunnanka ka kulle su a cikin sauraron abin da ba alkhairi ba sannan kuma ka bude su kuma a wajen sauraron alkur'ani da kuma sauraron kira zuwa ga abi Allah abi manzon Allah da sauran abubuwa na alkhairi sannan kuma baki mutum ya kulle bakinsa ga barin dukkan abin da ba alkhairi ba sannan kuma ya buɗe wannan bakin nasa a wajen yawaita karatun alkur'ani wajen yawaita zikirin Allah wajen yawaita salatin manzon Allah wajen yawaita tasbihi da kuma al-azkaru as-sahiha mutum ya buɗe bakinsa akan wa'annan bangarori sannan hannaye na ɗan adam mutum ya tamke su gabar menene taɓa abin da bai zamanto halali a musulunci ba dukiya ne mace ce wani abu ne makamantansa mutum ya damƙe hannayensa gaba ɗaya gabarin waɗannan abubuwa kuma ka miƙa hannunka ta ina wajen sadar da alkhairi zuwa ga bayin Allah an gane ka buɗe hannayenka wajen ne sadar da alkhairi zuwa ga bayin Allah ka buɗe hannayenka wajen musafa da ƴan uwanka ka buɗe hannayenka wajen ne yi wa ƴan uwanka alkhairi ta ko ta ina da dama da hanyoyi makamancin irin wannan sannan kuma shi ma farji mutum ya kulle shi mutum ya kulle shi yana daga cikin sifofin muminai an gane alqur'ani wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin wanda haka farji ala ayyata hala abin kullewa ne balantana a irin wannan lokaci dole mutum ya sake tsanantawa kulle farjinsa kulle farjin ma hatta halali ma a yanzu da ana bukatar ka kulle farjin ka ba ga warinta hatta a halali ma ana bukatar ma ka kulle farjin ka ma in ba bukata ta zama matsananci ba ma ana bukatan dararanka ka bayar a cikin menene munajati da ubangijinka tabaraka wa ta'ala ana so ka bayar din zai yiwu saboda haka haka kafafuwar mutum mutum ya daure su matukar daurewa an gane kenan ko duk inda bai halatta a taka ba to karka yadda ka taka da kafafunka sannan ka bude kafafuwarka kuma a yanzu ta ina tattaki zuwa masallaci tattaki zuwa ga inda ake tafsirin alqur'ani tattaki zuwa ga inda ake zikirin Allah tattaki zuwa ga ziyara tattaki zuwa ga sadar da zumunci an gane ai ko tattaki zuwa ga neman ilimi an gane a yanzu ta wannan hanyoyi mutum zai bude mai kafafunsa abinda ba wannan ba ka kulle kafafunka gabarin su sannan zuciyarka ma ka kulle ta zuciyarka da tunaninka su ma ka kulle su gabarin dukkan abin da ba zai zama alkhairi ba kuma ka bude zuciyanka da kuma tunaninka a cikin tafakkuri a cikin Allah a cikin tafakkuri a cikin mutuwa a cikin tafakkuri a cikin kwanciyar kabari a cikin tafakkuri a cikin su'alul malakai ne kai din nan za a yi lokacin da za ka wayi gari a wani rami ba kowa ba komai an gane kenan ko mala'iku biyu za su zo su tambaye ka an gane kenan ko ka buɗe zukatunka akan wa'annan abubuwa da sauran abubuwa masu kama da irin wa'annan abubuwa din ka kulle zuciyar gaba ɗaya gabarin duniya ka buɗe zuciyarka a sha'anin lahira gaba ɗaya ka zamanto a duniya mara wayo ka zama a harkar lahira mai wayo amma a harkar duniya ka zama dolo ka zama wawa ka zama ka san kamai ba amma a harkar lahira ka zama to ne mai wayo kwarai da gaske an gane kenan ko wannan sifa ce na mutanen kirki mutanen banza su ne wa'inda suke da wayo akan duniya amma ba su da wayo akan harkar lahira wannan shine wawa kenan fatinin bi duniyahu basirin naqidin an gane kenan ko mutum a kan shanin duniya yana da wayo yana da wayewa in abu ya kulle ma shi za a nema ya zo warware ma an gane kenan ko amma a kan shanin lahira sai ya zama wawa dolo mumu bai san komai ba an gane kenan ko to wannan ba a bukatar mutum musulmi ya zamanto irin wannan abin da ake bukata ka zama ba ka da wayo a duniya amma lamarin lahira ka fi kowa ma wayo akan lamarin lahira Allah ya bamu dacewa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Jibrilu yayi addu'a annabi ya ce amin Jibrilu yayi addu'a cewa ato azaba ya tabbata ga mutumin da watan Ramadan ya shigo amma har ya fita bai aikata abin da Allah zai gafarta masa a cikinsa ba Allah ka turbuda hancinsa a cikin wuta in ka tubu da harkinsa Allah ka ƙara danna shi karkashin wuta annabi ya ce wa jibrilu amin Allah ya karbi addu'anka wannan kalubale ne babba dukkan mu ba mu da shakka cewa addu'a jibrilu karɓace ne a jibrilu ya addu'a annabi ya ce amin akwai wani abu da ya rage kuma cikin wannan addu'a babu to shi yasa ake bukata musulmi a irin wannan lokaci ya zage damtsansa kwarai da gaske a cikin ne fuskantar ayyukan alkhairi da kuma jama ayyukan sharri baya matuka ta baya Allah ya ba mu dacewa alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ɗan wa kamar yadda muka saba a cikin kowane shekara gabatar da karatu a cikin wannan littafi na ashew qadi iyad littafi mai suna الشفاء بتعريف حقوق المصطفى معنى الشفاء ورقة ورقة an tsar waraka da me ake samun waraka yace bi tarihi hukukul mustafa da bayani daki daki da bayani sala sala akan haƙoƙin zababban Allah annabi Muhammadu duk abin da mutum yake neman warakarsa in je dangane da abin da ya shafi haƙƙin manzon Allah ne shehu qadi iyad la yubqi wa la yaba bai wanzar da komai ba kuma bai bar komai ba duk mutumin da zuciyarsa a da ya ƙeƙashe, an gane kenan ko da zuciyarsa fako ne a dangane da lamarin manzon Allah. In yana sauraron inda ake karatun littafin ashifa yau da gobe zuciyar zai tashi daga fako zai koma fadama, zai koma dausayi a cikin manzon Allah. In ko dama can zuciyar fadama ne, kuma dausayi ne a cikin manzon Allah in ana karanta littafin ashfa mutum yana saurara ai zuciyar tashi yake daga fadama tashi yake daga dausayi ya zama ne teku mai yi wa fadama ma da dausayin ma madadi a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shau qadi iyal Allah ya saka masa da alkhairi a bisa wannan hidima da yayi a wannan janabi na shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a kowane lokaci a musulunci akwai itiyaji bukatuwa zuwa ga menene karanta littafin ashifa da kuma saurare zuwa ga littafin ashifa amma a gaskiyar magana a wannan karni namu a wannan zamani namu mun fi kowa bukatar yanzu a yi mana bayanin haƙoƙin manzon Allah saboda yadda zukata da yawa suka zama sun guje ma sanin mana haƙoƙin manzon Allah, sannan zukata da yawa ta yi wa sanin haƙoƙin manzon Allah nisa, annabi ya yi nan, al'umma ta yi nan. An gane karatu na a yanzu babu abin da al'umma suke bukata irin menene yawaita karatun ashifa domin me wanda bai sani ba ya sani, wanda kuma ya sani ya ƙara sani. cewa dukkan wani abin da za ka halarto a girman manzon Allah annabi yana sama da haka ne. An gane kenan ko duk yadda kake ganin girman manzon Allah girman annabi ya wuce na. An gane duk yadda kake jin kuma shotin na soyayyar manzon Allah a zuciyarka da yanayi duk da kake tsintan kanka a cikin haka annabi ya wuce nan. Kuma akwai mazajen da ba su san kana nan ba. Ba su san ma kana nan ba yi. an gane kenan ko kamar mai kuɗi ne a ƙasan nan an gane yana da kuɗi har bai ma san ma akwai wani mutum mai kuɗi a rigasa ba ka san akwai masu kuɗi a ƙasan nan wannan an ce Kaduna aka ce rigasa sai aka faɗi mai kuɗi su suna ganin mai kuɗin a rigasa talaka ne gaskiya ne ko ba gaskiya bane jama'a ko ba haka bane akwai masu kuɗi a nan Najeriya wanda ba su san akwai masu kuɗi a ina a rigasa ba ba sani ba suna ganin kawai rigasa masu kuɗinta an gane da talakawan duk ɗaya ne a wajensu saboda me irin kuɗin da suke da ita to a hanya ta sayyidu na rasulullahi duk yadda kake jin kanka an gane a cikin soyayya a cikin ƙauna ko a saduwa da manzan Allah wani talaka yake kallon ka wani talaka yake kallon ka saboda darajar da yake kanta da muƙamin da yake kanta inda za a iya aunawa da tef to tazaran sama da ƙasa ne tsakanin karshe. To, amma zamanin da muke ciki a yanzu a zamani ne wanda ake da bukatuwa a kan yawaita faɗan darajojin manzan Allah da kuma haƙoƙin manzan Allah, saboda menene abubuwa da ke faruwa na kusa da na nesa. Tuntuni mun sani akwai Yahudu, akwai Nasara. mafiya yawansu makiya manzon Allah ne ba sa san annabi Muhammadu kuma alqur'ani ya gaya wa manzon Allah qarara walan tardo anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum ar abada yahudawa da nasara ba za su yarda da kai ba kaga Allah ya kore yaddan yahudu nasara ga waye ga annabi Muhammadu ba za su yarda da kai ba yaushe za su yarda da kai hatta tattabi a millatahu har sai ka bar wannan hanyar da kake kanta a siratul mustaqimin nan sai ka batta ina ko zai yiwu sai ka batta ka dawo ka zo ka bi na su hanya an gane karkatacciyar hanya sannan za su yadda da kai da Allah zai yiwu kuma eh zai yiwu ne al yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun wanda yake da ilimi da wanda bai da ilimi za su zama daya inuwa da rana ɗaya ne aljanna da wuta ɗaya ne ai ba ɗaya bane saboda haka ba zai yiwu ba su kuma har abada ba su taba yarda da manzo Allah ba in ba su yarda da annabi ba mu ma za su yarda da mu ne to annabi zai bi hanyar su ne ba zai bi ba amma in babu manzon Allah za su yi dabarbaru da tinibibi na me mu su ga sun karkatar da mu zuwa ga menene wasu hanyoyinsu da suka ga zamani ya fara nisa duniya kuma ta feso sosai da yawa an gane yanzu muna cikin lokacin da aljanna ta feso da yawa wuta ma ta feso da yawa aljanna ta take da mutane yanzu jahannam ma ta take da mutane an gane kenan ko eh ta take da mutane yanzu nan aljanna yanzu aqrabu ila ahadina an gane min shiraki na'lihi an gane kenan ko aljanna ta fi kusa da ɗayan mu fiye da hancin takalminsa an gane ko wutan ma hakan yayi wutan ma yanzu ta fi kusa da al'umma fiye da mene hancin takalmin ɗan adam da in yana wannan magana mutanen da za su yi ta mamaki waya za a yi ta janna ta fi kusa da ɗan adam fiye da hancin takalminsa ya za a yi wutan jahannama ta fi kusa da ɗan adam yanzu fiye da hancin takalminsa yanzu zai gashi abin gashi nan filin Allah an gane kenan ko hanyar mashin yana faruwa a hanyar mota ma tana faruwa ko ba ka wani da Allah da Allah mashin ba da ba da kafa da hannu ake tuka ta ba eh ba daukan matan banza da ita mota ba da wuta ake taka ake ba da kafa ake taka wuta ba ba a kwashen matan banza da su au ashe aljanna da wuta ta bi kusa da mutane ke mira antin takamin su kenan an ga ta wannan hanyar kenan wayan tana wasu hanyoyi to saboda haka sai suka dauki a to wasu mutane sojojin haya an gane an so da su su fantsamo cikin mu gadangan an gane su dawa a cikin mu za mu saurare su ba ko ba haka bane amma ai yaki baya kin gari sai da me da dan gari sai aka samu wasu ɗan gari aka jefa musu tsaba aka jefa musu kwabbai aka canza musu tunani aka yi wanki kwakwalwansu aka watsa musu abin da za a watsa musu sai suka dawo suna wa mutane tarfa danda an gane suka fara koya wa mutane menene raina girman manzo Allah shi kenan masu amsa suka amsa haka abin ya faru an gane kenan ko wai wai lokacin da lokacin da aka yi mana a a a gatari ne ko kota sai ta fara sai tashe fara kuka lokacin da aka yi kota an gane wai sai ice sai ta fara kuka an gane lokacin da aka yi gatari an gane sai ita sai ta fara kuka halakarta kaitonta sai bishiya sai take magana da gatari ka daina kuka aini ba zan iya faranka ba sai in an haɗa ni da ɗan uwanka an gane karatu na ko wai lokacin da aka yi gatari ne da bishiya ya ga an halici gatari sai bishiya sai fara kuka kaitonta lalle za a sare ta kuma za a halaka ta sai shi wannan gatarin sai ke magana da sai bishiya, ki daina kuka sai bishiya, ai ni ban isa miki komai ba, ni ni kaɗai ba zan iya saranki ba, sai in an haɗa ni da menene ɗan uwanki, ana haɗa ni da ɗan uwanki saranki ba wuya, baraka ba da ni za ki kuka ba ki ko ka da menene ɗan uwanki, waye ɗan wan nata, ƙota mana, ko ba ka wani? kota ko shi ne kota wannan yakin ko da ake sa ruwan gatarin a ciki da Allah in babu shi da Allah gatarin za ta yi sara ba za ta yi ba shi kuma dan wanda ake sa wannan ruwan gatarin cikin shi ice ne kaga in babu ice gatari ba zai sari ice dan uwansa ba ashe wa'annan afkar alfasida wa'annan tunaninka lalatattu batattu na raina girman manzon Allah an gane sallallahu alaihi wa sallama da jingina wa janabin manzon Allah abin da bai dace da jinabin manzo Allah ba wannan duka bai faru ba sai da aka ribaci wasu musulmai ne an gane wasu musulmai ne suka karɓi wannan kiran sannan wasu suka karɓa tanunsu an gane su ne iyaye sannan suka yi ƴaƴa sannan suka yi jikoki sannan kuma a tattaɓa kunne da yafin da suke biyowa baya ashe a irin wannan lokacin yaya za a yi a gane ga hanyar gaskiya in ba yanzu a yawaita kulla zama- a mazaunai ta abin da ya shafi girman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wancan dawan da baki aka yi kuma kunnuwa ne suka ji wannan dawan mai yanzu da baki za a yi kuma kunnuwa ne za su saurara in ba a yi yaushe za a gane wannan wancan dawar ba dawan kwarai bane wannan dawar shine dawar kwarai in ba ya za ya gane ba za a gane ba ashe kulla irin wa'annan majalisu an gane min ahammil umuri wa min aukadiha yana daga cikin mafi muhimmancin al'amurora da kuma mafi karfin su a wannan zamani da muke cikin ta domin duk mutumin da ya zo duniya bai san girman manzon Allah ba in ya je ma barzahu ba zai san girman manzon Allah ba in ya bar barzahu ya je mashar ba zai gane ba kuma daga nan shi kenan abu ya lalace kenan shi Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da yake nema daga gare mu bayan tauhidi tayanta shi irin sanin girman haƙƙin manzon Allah ka san girman haƙƙin manzon Allah kuma ka baiwa manzon Allah girman haƙƙinsa ka zauna lafiya lau abubuwa da yawa Allah na iya yafe ma bawa su amma tauye wani abu ko da kula matu zuhrin ne an gani komin kankanta abu in dai ka tauye shi a janabin manzon Allah Allah ba zai karɓe ka ba kuma ba zai yashe maka ba kuma ba zai maka anzari ba ba zai yi ba saboda wannan janabi janabi ne mai girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wanda janabin la yujara wa la yubara ba a gasa da wannan janabin kuma ba a tsere da shi kuma ba a kamanceceniya da wannan janabi shine janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka ƴan uwa mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da yake be mu ya ba mu arziki na mu zauna mu karanta abinda hali da lokaci suka bayar a cikin wannan littafi a cikin wannan janabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama muna cikin fasali wanda shau qadi iyal ya kulla an gane kenan ko faslun fi tabdilihi bil mahabbati wal khullati wato fasali ne a cikin fifiko na Allah ga manzon Allah da darjantawar Allah ga manzon Allah, da fifita shi da abu guda biyu, bil mahabbati wal kullati, da soyayya da kuma badaɗantaka. An gane kenan ko? Allah ya fifita manzon Allah da abu guda biyu, al mahabbatu wal kullatu, ta hanyar soyayya da kuma ta hanyar badaɗantaka. an gane shi ne shehu alfazali yake cewa lamarin annabi yana burge ni kuma lamarin annabi daban ne ya ce shehu alfazi wani ya faru da shakka ba ka ga yadda Allah yawa annabi Muhammadu wa hawal fakara min waje haini hubbin wa kullatin ya ce ba ka ga annabi ya tara daraja ba min waje haini na fuska guda biyu ba wannan fuskar ya tara tara daraja da aka dawo nan ma shi ya tara daraja nan an ajiye kofi shi ya cinye aka sake ajiyewa nan ma dai shi ya ɗauke da za a ƙara ajiyewa mara shi shi ne mai ɗaukewa. Annabi ya tara daraja ta hanyoyi guda biyu aka ce shi alfazo wani hanya ne yake hubbin ta hanyar soyayya a cikin bayin Allah ba masoyin Allah irin annabi Muhammadu. Wa kullatin da aka dawo ma badaɗantaka ma a bayin Allah ma Allah zai da daɗi kuma irin annabi Muhammadu. Ma lokacin yanzu ya za mu yi, gashi Alƙur'ani ya yi wa wani annabi take da maƙamin baɗaɗantaka a Alƙur'ani kuma ƙarara, kuma Allah ne ya taken, wata kaza Allah Ibrahima Khalila. Allah ya riƙe annabi Ibrahima ya zama badaɗin Allah tabaraka wa ta'ala. to kuma ga shi a shi an ce kuma annabi Allah ya jirita shi ta ɓarayi guda biyu soyayya da kuma badaɗantaka to yaya za a yi ta ce ta sai ka koma ka tambayi annabi Ibrahim shi ma me yake cewa ran tashin alkiyama ba za a je neman ceto a wajensa ba a matsayinsa na waye khalilur romani ai kai ne badaɗin Allah an gane ganin ko mun zo mu nemi ceto ne a wajenka me zai ke musu inna ma ana khalilullahi min warahira ni ma nan da kuke cewa mini badalin Allah ni badalin Allah ne amma ta baya baya ba ta gaba gaba ba an gane kenan ko eh ni khalilul lahi ne amma min wara'a wara'a ta baya baya amma gaba da gaba yace ni ba badalin Allah bane ashe nan annabi Ibrahim yana mana ishara da me matsayin annabi Muhammadu an gane kenan ko shi badadin Allah ne ta baya to waye badadin Allah ta gaban da ta bayan ba na Muhammadu bane ashe in an koma maganan take da Allah yayi wa annabi Ibrahim matsayinsa na Khalilur Rahmani shi annabi Ibrahim Khalilur Rahmani ne majasan la hakikin amma in an ce ka nemo badadin Allah hakikatan annabi Muhammadu ne ba annabi Ibrahim kadai ba ma, ai Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauki mataki da kuma daraja na zance ya baiwa annabi Musa salamu wa kallama Allah Musa takliman Allah ya yi zance da Musa zance irin na Allah tabaraka wa ta'ala. Da Allah a cikin annabawan Allah da manzanni Allah akwai wanda Allah ya yi zance da shi irin annabi Muhammadu? A ina Allah ke zance da Musa? da Allah aina ne, ai an san wajen, ƙur'ani ya gaya mana, kuma wajen yana nan har yanzu ko, ba nan dutsen turi sina ba ne, an yana nan har yanzu wajen, yanzu Allah ya baka arzikin zuwa wajen sai ka je ga ka ga turi sina. Ko ba ka wani, a nan dai aka yi abin da aka yi da annabi Musa alaihi salamu, amma annabi Muhammadu, dan Allah akwai annabin Allah da zai gaya maka ga ta inda annabi ke magana da Allah? akwai mala'ikan da ya isa ya baka labari ga ta inda annabi ke magana da Allah, da Allah akwai wannan mala'ikan, akwai wannan annabin Allah, akwai wannan manzan, ai babu, ba wanda ya sani in ba Allah ba, in ba annabi Muhammadu ba. Ashe in ka koma sai ka ga makamin badaɗantaka a hakikance na manzan Allah ne, makamin mukalama zance da Allah a hakikance ma, ai na manzan Allah ne. shi yasa shehu in ya zo magana a nan gun an gane zai ce tafi aina tsuwamin za wa aina kalimuhu wa aina allazina ja wa masjidu hulhutu wa ina suke ne babu su kowa ya ja baya ta jan ba na kowa bane na annabi muhammadu ne kaga makamin badadantaka nasa ne na zancantakan ma nasa ne to sai ka dawo sai ka kalli annabi adama cewa zaɓaɓɓen Allah ne, istafa Allahu. Inna Allah istafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima alal alamin Allah ya zaɓe shi ko? Dan Allah in Adamu yanzu ya zama zaɓaɓɓe a wajen Allah, wannan ba zai zama mana bin mamaki ba, annabin ma sunansa ma Mustafa, sunansa ma Mujtaba, kuma sunansa kuma Mukutaru. Kuma abin mamaki zaɓin ma ba irin nasu ba. shehu ibrahim yaya yake yake barin ba ku labari muhammadu mukutarun wa adamu tinatun ike ba maganan adamu da allah ya zaɓe shi daga baya ba a'a annabi na abin yabo na masoyi na annabi muhammadu mukutarun zaɓaɓɓe ne ba ya ce wa adamu al'alin adamun ma da ake gaya mana istafa'un lahu ma tinatun yambu ne ma amma annabi zaɓaɓɓe na wani lokacin an gani kenan ko Muhammadu Muktaru Adamu iyinatun Muhammadu yawmal basi raka kisaluhu sai kaga zaɓin ya koma wajen sayyidina Rasulullahi hakikatan gaba daya in ka dawo wajen shi Annabi Nuhu alayhi salamu Allah kira da yake masa fa innahu kana abdan shakuran bawa ne mai yawan godiya sai zamanto ana kiransa ma yashkuru yashkuru an gane kenan ko saboda tsabar godiya ga Allah dan Allah annabi Nuhu alaihi salamu in ya zama mai godiya ga Allah mun yadda mai godiya ga Allah ne amma annabi ma mai sunan sama Muhammadu ma sunan annabi Muhammadu ma an gane kenan ko Muhammadu abin yabo ba an gane kenan ko abin fa yabo ba abin yabo ne shi an gane Ahmadu wanda ya fi kowa yabo Ahmadu mai yabo ga Allah an gane kuma Hamidun abin yabo kuma mai yabon ne kuma har yanzu don Allah da da da da shi ya shukuru da Muhammadu da Mamudu da Ahmadu da Hamidu a haɗa su a'a ai annabi ma abin yabo ne abin yabon ne har ma a wajen annabi Nuhu ma shi kansa annabi Nuhu ma annabi Muhammadu abin yabo ne a wajensa sai kai su annabi Isa ba ai annabi Isa kalima ne na Allah kuma ruhi ne na Allah eh gaskiya ne wai me yasa ma ke ce masa ma kalman Allah saboda shi annabi Isa alaihi salatu wassalam abin mamaki shi kwata kwata da ba ba shi da uba duk wanda ya ce maka ga uban annabi Isa makareci ne ba shi da uba amma ya da uwa an gane kenan ko wa kalimatuhu alqaha ila maryama isa kalma ne na Allah wanda Allah ya ilqa'in sa zuwa ga waye annabi da na maryama saboda kasance ne na Allah inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turab thumma qala qala lahu kun fayakun sai ya zama ka kenan shi annabi isa an alice shi ne ko tsakanin ne kaulafan da kuma num'ara, ko ba ka da ba tsakanin ne samu ba, tsakanin kafu ne da kuma nunu. To, kundin Allah ba ɗaya ba ne, an gane kenan ko? A, kundin nan ba ɗaya ba ne, an gane kenan ko? Kundin ba ɗaya ba ne, makamin kun a halarin Allah suna da yawa, saboda haka duka kun kowace ma daga cinta annabi ya girmi kowace kun. Babu wani kun wanda annabi ya girme shi ba. duka kun gaba ɗaya ƙannan annabi ne, ‘ya'yan annabi ne kuma jikokin mazu Allah ne. An gane, li'anna Rasulallahi maujudun ƙabla kun, yana nan tun ba kun ɗin, yana nan, yana nan. An gane kenan ko yana nan, halaktuka min nuri kawai, shi ne maganan kawai. ashe kenan in ka kalli wa'innan martabobin gaba ɗaya na wa'innan manzannin gaba ɗaya za ka ga suna kan kujerun ne majasan amma wanda ke zaune a kan kujeran hakikatan shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shi yasa su ba suka ce to babu wata mu'jiza kwara ɗaya wanda Allah ya taba baiwa wani manzo wanda Allah bai baiwa manzon Allah wannan mu'jizar ba babu wannan mu'jiza duk wani mu'jizar da Allah ya ba wa wani mursali an gane Allah ya bai wa manzo Allah irin ta ko abin da ya taka amma ka ce ga wani mu'jiza kwara daya wanda wani manzo ya bayyana shi a halin rayuwarsa wanda annabi bai bayyana shi ba ko bai bayyana abin da ya ci wannan ba babu shi gaba daya ba yi wannan mu'jizar ba babu shi kwata-kwata wannan kenan in ka dawo babin ɗabi'u babu wani ɗabi'a da wani annabi ko mursali ya ɗabi'antu da shi wanda manzon Allah bai ɗabi'antu da shi ba ba yi wannan ɗabi'a ko ɗaya ba babu shi kwata-kwata bal ma dai annabi shi ya ɗabi'antu da ɗabi'un da ba samu wanda ya taɓa ɗabi'antu da su ba kuma za a samu wanda za su ɗabi'antu da wa'annan ɗabi'un ba bayan manzon Allah harfan da harfin ba in ba manzon Allah ba shi kada ya lema wannan saboda haka a shaf iyala nan yana so ya ƙara mana bayani akan TV ta manzan Allah salama ta ɓangaren matsayi na soyayya da kuma ɓangaren matsayi na badaɗantaka. An gane, shi ne masoyin Allah na hakika kuma shi ne kuma badaɗin Allah na hakika. An gane, shi yasa yake gaya mana inna sahibakum haza la kalilur rahman. kun ga wannan annabi Muhammadu nan in ba ku san shi ba ai wallahi ba daɗin Allah ne ba daɗin Allah ne ai ai ba daɗi ne na Allah ba daɗi ne na Allah saboda ka shau kadi iyal nan gaba kuma ba jimawa zai mana bayani alfarku bainal mahabbati wal kullati me ya bambanci tsakanin wato soyayyan nan da wannan badaɗantakan nan me ya bambanci kuma wanne ne mafificiya a tsakaninsu shin wannan soyayya ita ce tafi ko ko wancan badaɗantaka ita ce tafi zai mana bayani tarihi akan mahabba a takaice tarihi akan ma'ana kulla a takaice sannan wacce ce tafi juna a cikinsu duk zai mana bayani a cikinsu a takaice nan gaba amma ka gane kuma ka sani da sanin ka kwarai waɗannan matsayin duka gaba ɗaya matsayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk inda kaga wani abu daga cikin waɗannan matsayan an bayar ne saboda manzon Allah saboda annabi aka bayar saboda annabi aka bayar an yi shoyin ɗin abin da ya zuwa ga halitta kafin me shi ya bayyana gaba ɗaya annan muhammadu domin in ya bayyana gaba ɗaya ba tare an yi shoyin ɗin wani abu ba kaunu ba za ta iya ɗauka ba ba za ta iya ɗauka ba ya diku jami'ul kauni an hamli kauni dukkan halitta gaba ɗaya sun yi kaɗan su iya ɗaukan kiyanar manzon Allah ba za ta iya ba ba zai iya ba ba za su iya ba an gane kenan ko ba za ta iya ba ina ba da fahimta da za a tattara sammai da ƙasai gaba ɗaya a naɗe su kamar tabarma gu ɗaya an gane a jefa ta akan alkursiyu an gane duni samman da ƙasan za ta koma kamar an jefa ƙwandala a daji an gane karatun ita kuma alkursiyun gaba ɗaya da saman da ƙasan da gaba ɗaya za za a tattara su a naɗe su kamar tabar a jefa cikin arshu ita ma za ta wuce kamar allura ne aka jefa cikin teku ita kuma al'arshin gaba ɗaya da kursiyun da samman da ƙasan da komai da za a naɗe su a jefa su a ƙirjin manzo Allah zai zama kamar an jefa allura cikin teku ne ba komai wani shi yasa ya ji ku jami'ul kauni an haɗe kauni duniya ba za ta iya ɗaukar manzo Allah ba ba za ta iya ba saboda nauyin sayyidu na rasulullahi sai da nauyi ba za su iya ba shi yasa ai sai na baka yakan gaya masa ya rasulullah in ka je sai ka samu irin ka kai aboki ba za ka yi ba da ba za ka yi aboki waye irin manzo Allah in ka je sai ka samu irin ka sannan ka aura ba za ka yi aure ba ina mace irin ta manzo Allah a duniya balle annabi ya aure ta babu ita kaga kenan duk wutar ina dai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake saboda haka ya tara darajoji guda biyu ta bangarorin guda biyu bangaren soyayya da kuma bangaren kuma mana badatantaka an gane ai qala al-qadi abul fadli shau qadi iyal Allah ya kara masa rama tare da yadda yana cewa ukhutuliba fi tafsir al-khullah an yi saɓani suwa malamai malamai sun yawaita maganganu kwarai saboda faɗin ilimi kun san ilimi yana da faɗi ilimi yana da faɗi ba waɗanda suka san faɗin ilimi sai malamai an gane kenan ko su suka sani kamar dutse ne na zinari ai masu aunawa su suka san girmansa amma ni da kai ba mu sani ba ko amma ana zuwa da su wajen masada suna ga wannan ai madalla madalla ai wannan zai yi nauyin kaza in an faje nauyin abin wanda bai san lissafin ba bai san yaren ba bai san language din ba waya zai wannan dan dutsen da na kawo a ce zai yi zai yi nauyin kaza da kaza Allah ya ce wannan wannan dutsen zai yi nauyin abu kaza da kaza me yasa ai bai san girman dutsen bane amma wa'inda suka san nauyin dutsen ba ai kun san cewa abu ne mai girma abu ne mai faɗi kwarai da gaske wannan ɗan ƙaramin dutsen ne yanzu zaka ji miliyoyi a hannunka haka malamai sun ji kowa sani menene ayoyin qur'ani hadisan manzo Allah da abubuwa da yawa cikin ilimi to shi yasa abin yana in ya shiga hannunsu faɗaɗa shi yake yadda wani lokaci mahauci an gane dunkulen nama an gane kenan ko in yace zai yi kilishi da ita sai kai mamaki sai ka ka bashi nama ɗan ƙaramin awo amma in ya tashi buɗe ta yayi ta bude ta yayi ta bude ta in ka zo ka ga yawan kilishin sai kai mamaki wai da Allah wannan naman shine aka wannan kilishin da ya eh ai ya fi ka sanin darajar wannan guntun naman ne yasa da ya ciko da bude ta ya bude ta sai ga shi ya cika asabari wannan ya cika da nama wannan ya cika da nama wannan ya cika da nama saboda me ya bude ta haka malamai suke daukan gundarin ilimin su buɗa ta wanda bai sani ba sai ɗauka malamai su yi saɓani ne, a ba saɓani ba ne, ƙoshi ne malam, a san mutum ya ƙoshi malam, an gane kenan ko? Ehe, an gane ai ko? Ka san mutum yana da sani, musiba ne, wanda ma biya da shi, shi ma musiba ne. An gane kenan ko? Rashin sani, musiba ne, shi ma sani, musiba ne. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم عندما لبي وإن كنت لا تدري إن كازم أنت باك العلمي باك باك سنقول فتلك مصيبة وإنما يتكنت ما مصيبة rashin sani musiba ce wayan kun da dalili ba in ka zo kuma ka da ilimin ma ta fal musibatu azamu nan ma musiban ta fi girma musibar ta fi girma yadda jahilai suke mamakin abu su kuma malamai haka kuma Allah ke buɗa musu abubuwa kuma su ta tafiya saboda haka shau ƙadi iyali abul fadli Allah ya ƙara masa rama da yadda ya ce malamai sun yi saɓani an gane an yi saɓani a cikin tafsiri na alkullatu ma'ana badaɗantakan nan me ake nufi da alkullatu ma in an ce alkullatu me ake nufi ai daga sanin mecece alkullatu za ka gane matsayin khalilu ɗan ko ba haka bane daga nan za ka gane me ake nufi ma da khalilu ɗan sai ya ce wa asulu istiqaqiha malamai kuma sun yi sabani sun yalwata magana akan asalin mana agu da aka yi wa kalman kalman daga ina aka tsaga ta daga ina aka raba ta aka tsaga ta aka takke ta ta daga ina ne faqila wasu malamai suna cewa alkhalilu in an ce ma mutum badadi badadi abin nufi da badadi alimunqatu ila Allah shine mutumin da ya yanke daga halitta gaba da zuwa ga Allah wannan shine khalilu badatin Allah mana khalilu mutumin da ya yanke daga halitta gaba daya ba shi da sauran waiwaye da bukata da abin nema da nufi a cikin halitta ko kwayan zarra ba shi ba sauranta yanzu bukatarsa da muradinsa da abin nemansa yanzu gaba ɗaya ya wuce halitta yanzu sai dai Allah mahalicin. Wannan in mutum ya zama haka, to ya zama khalilu. An gane karatu na? Ai, ko a cikin mutane, wani ba zai zama badaɗinka ba, ba za ka ce wannan haza khalili, wannan badaɗina ba, sai in ya zama na a yau, a halitta gaba ɗaya, an gane bai da masoyi, bai da anini, bai da wanda ya karkata ba da zuwa gare shi in ba kai ba a ko samu ana samu sai a hankali ko ana samu sai a hankali sai an yi da gaske to balantana a halaran Allah saboda haka ku gane annabi Ibrahim fa ba ƙaramin mutum bane a wajen Allah sannan ku gane duk martaban annabi Ibrahim annabi Muhammadu na sama da shi annabi Ibrahim ya kai matakin da gaba da halittan Allah sun koma gawa a wajensa. Da Allah gawa me zai maka, wani taimako zai maka, wani hira zai maka, wani abu zai iya tare maka, wani abu zai iya jango maka. Gawa dai, in dai mutum ya rasu, bai da wani sauran wani abin da ya rage na amfani a wajenka. Kai ne kake da bukata yanzu a yi sauri a kai shi gidansa kawai ku huta. Kowa kuwa ne? amma ba wanda yake da bukata zuwa ga me mamaci ko daya to an alittan Allah gaba daya a wajen Annabi Ibrahim kamar gawa ne duk alitu alitu ba su a wajen Annabi Ibrahim sai Allah ne kadai shi bai san akwai wani alita ba an gane kenan ko bai da likita sai Allah an gane kenan ko eh bai da ko bai da mai ciyar da shi sai Allah bai da mai shayar da shi sai Allah bai da mai gabata masa sai Allah an gane in yi rashin lafiya ma ba shi da doktor sai Allah wai za mu rika kowa shi ne an gane kenan ko shi komai ba shi da shi in ba Allah ba shi yasa nan gaba kaɗan zai gaya mana wani ishara a cikin wannan matsayi lokacin za a jefa shi a majajjawa za mu zo kan wajen dan ka gane dan ka gane wannan kuma shine muqamin da Allah ya faɗa wa manzon Allah cewa wa tabattal ilaihi tabatila makamin tabattuli da makamin kullo an gane kenan ko dan juma ne da dan jummai hasan dai da husaini Allah ya faɗa wa manzo Allah ka yanke daga halitta gaba da yankewa zuwa ga Allah saboda halitta an gane kenan ko a a a a halitta a to kana ganin akwai ne amma babu ne an gane kenan ko eh halitta kana ganin ta akwai amma akwai ta babu ita an gane kenan ko eh wal arifuna fanau bi an lam yash'aru shay'an siwa al mutakabbir al mutahali wa ra'aw siwahu ala al haqiqati batilan fil hali wal madi wal istiqbali sau da halitta akwai ne kuma babu in ka ce babu an gane kenan ko gaba ɗaya kai ƙarya in kuma ka ce akwai kuma gaba ɗaya nan ma ƙaryan ne sau da halitta akwai ne da babu an gane akwai ne da babu saboda haka in ka fahimci halitta cewa haƙiƙa babu ne da Allah ka ɓata lokacinka da shi amma Allah ba da'imul ujudi ne madawwamin samuwa ne an gane kenan ko zai iya yi wani lokaci ka da bukatar mutum amma lokacin da kake da bukatar shi na yayi bacci bukatar da Allah taimako zai samu a lokacin zai samu a lokacin ba zai samu ba zai iya yi wata da bukatar mutum ko yana da abin taimakon ka amma baya nan yayi tafiya kuma an kira wayan ma ba samu ba yaya akwai taimako amma abin mamaki shi Allah la ilaha illa huwa alhayyu alqayyumu la taquzu sinatun wala nawmun gengedi bacci ba ta rikan Allah baya tafiya an gane gano ko kuma yana nan kuma kullum a jirake yake ka zo kai talaka ya taimake ka an gane gano ko Allah a jirake yake kai talaka ka zo ya taimake ka fushi yake ma ka ki zuwa maka ya taimako a wajensa fushi ma yake wai baka zo ba saboda da farko da ƙarshe da mutane da aljanu za a haɗu a guda kowa ya roƙi Allah bin bukata kuma Allah bai ma kowa Allah ya ragu abin da ke wajen Allah ya ragu bai ragu ba in ma zai ragu in ji Allah kamar yadda allura ke ragu ne in an shiga da shi a cikin teku da Allah an sa allura a cikin teku ya ragu ashe in ka gane Allah tabaraka wa ta'ala alganiyu ne an gane kai kuma alfaqiru ne sauran halittun ma fukara'u ne ‘yan uwanka. Dala yaushe kake da bukata zuwa galita? Ba ka da bukata zuwa galita. In ka da hankali sai ka yanke gabarin halitta zuwa waye mahalicin Allah tabaraka wa ta'ala. Dan adam yana son ka wata rana yana son ka amma sai ya rabu ya manta da kai. Kuma yana son ka. Wai kuma ka masoyin zane ba amma ya yi rabu amma ya manta da kai. Allah Allah yana mancewa da masoyansa Allah bai taba mancewa da masoyansa ba saboda haka a takaice ma'anar alkhalilu shine ma'ana almunqatiu wanda ya yanke ilallahi zuwa ga Allah gaba ɗaya gabarin halitta ya gane halittar nan gaba ɗaya la haula lahum wala quwwata lahum ba dubara gare su ba karfi gare su kowa ma ta kansa yake kowa ma fita yake nema ma fitan na auje ɗaya yake a wajen Allah wadaka sai a yanke daga halitta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala allazi laysa fi qita'i ilayhi wa mahabbatihi lahu ikhtilalun an gane me yankewa zuwa ga Allah allazi wanda ikhtilalun wani abu na wafin cewa wafintuwa laysa bai zamanto a a fi qita'i a cikin yankuwansa ilai zuwa ga Allah ba ka yanke zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yanke wanda baka wofintar da wani abu a cikin yankewan zuwa ga Allah ba. An gane kenan ko ya zama gaba da yankewan wadda iliminka ya ƙara cikin yankewa zuwa ga Allah. Wayonka ma ya ƙare a cikin yankewa zuwa ga Allah. Dubararka ya ƙare a cikin yankewanka zuwa ga Allah. Ba ka yanke zuwa ga Allah ba ka bar wani abu na iliminka da dubararka da wayonka ba. Kaza kawo fintar da wani abu a cikin yanke wanka zuwa ga mene zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala irin abinda muke yi yanzu irin abinda muke yi yanzu irin wannan muke yi yayi ko muna dawar mun yanke zuwa ga Allah ko ba mu da mun yanke amma muna da sto ko ba mu da sto sai ka tada abinci wata shida cikin sto kaga akwai wani abu da aka wofintar na yankewan zuwa ga Allah har yanzu nan ba yanke zuwa ga Allah ba akwai saura akwai sauran sto sai ka yanke da sto din in ka yanke da sto sai ka dawo kuma ka yanke da kuma banki an gane ɗan abubuwan da ake ajiyewa a bankin nan an gane in case in wance ta aihu in case in idima kaza aure na ya taso in case in kaza ya faru har yanzu akwai saura ke na yi don Allah wanda ka yanke zuwa gare shi na kaje shi kuma, ka za akwai sauran wani abu na wacin tarwa a cikin yankewanka zuwa ga Allah, amma annabi Ibrahim salamu yankewarsa zuwa ga Allah babu wani abu ko da kafar allura da ya wofintar a cikin yankewarsa zuwa ga Allah. An gane kenan ko babu. Za ka gane haka nan gaba kaɗan lokacin da zai kawo mana hikayar jefa shi a cikin wutan na maruzu. Za ka san cewa babu saura. Ba saurayi. Dan Allah dan annabi a irin yanayin da annabi Ibrahim ya shiga a ce kai ka shiga irin wannan yanayin. An gane kenan ko? sai shugaban sojojin ƙasa su kawo ma ɗauki a lokaci kai baka so. Baka baka bukatun ɗaukin shugaban sojojin. Isha, to shugaban ƙasa ba ce shi ma shugaban ƙasa ma na bukatun taimakonsa. A, da al'aya kalle ka ko, sai annabi Ibrahim ya wuce nan wuna cikin Allah tabaraka wa ta'ala. Shi kwata-kwata babu wani abu da ya wafintar an gane a cikin yankonsa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kwata-kwata bai wafintar da komai ba a cikin yankewansa zuwa ga Allah wa ma'abbati da kuma soyayyar salawu ga Allah soyayyar annabi Ibrahim ga Allah bai wafinta komai a cikin wannan soyayyar ba ina ba da fahimta zai iya yiwa kana da'awar har yanzu soyayya ko a laila ko a maila ko a tandani kila ma ka kai ana ce maka ma majnunu laila amma har yanzu a soyayyar akwai abin da ka wafintar an gane karatu na akwai abin da ka wafintar Wataƙila yanzu nan ba za ka iya haɗuwa da wani mutum a kan motan ka jif, ka yi fakin za ka sai kosai, sannu ranka ne, sannu maukacin laila, wallahi tilani ne maukacin laila, sannu maukaci ce, wallahi sannu, kai ma ka gane ni maukacin laila ce, a ai mun gane ai. Alaji, da Allah dan soyayya da kake wa laila ban jif din nan, ka ji munafiki. Ka gani ko? da halada annabi ya wafintar da wani wasu ya kome wafintar ba inda soyayya ta ya tabbata da gaske ba zai jefa mishi makullin ne jeka wannan jib din dan laila dan la tafi da ita ga ma dubu ɗari biyar ma na baka tsara da ita dala da annabi wanda yayi wannan ya wafintar da wani ba soyayya tambaya nake yi ya wafintar bai wafintar ba amma kai kana dawon soyayyar laila amma so miliyan in za a haɗa ka da yana ka biya bukata ba za ka biya ba saboda menene dawata kake yi amma nabi ibrahim alayhi salamu dukkan abin da ya mallaka gaba da in ka ambaci Allah sau ɗaya sai ya kwashe baka duka sai ya baka su jaga da su saboda tsaba soyayya ga Allah saboda tsaba soyayya da Allah wannan shine ma'anar alkhalilu mun faɗa muku wasu mazaunai cewa wani mala'ika ya tambayi Allah, wai shi annabi Ibrahim nan, me maka haka kake sansa, kake jinnira gare shi haka, ka zamanto ba ka da badadi a ban ƙasa irinsa. Sai Allah ya yi da abin da zan gaya maka cikin matsan annabi Ibrahim ba za ka gane ba. Ba za ka gane ba, kwata-kwata, ba za ka gane ba. Amma na na yadda ka sauka ƙasa ka sadu da annabi ibrahim in ka sadu da annabi ibrahim fi imtihan nabi ya so kai masa kai masa kai masa sai mala'ikan nan sai ya sauko ƙasa sai ya zo sami annabi ibrahim alaihi salam suka gaisa sannu yace sannu bawan Allah daga ina ka ce ni matafiyi ne ce a sai kama dan maraki sai yanka masa wannan ka fara da wannan ka fara da wannan dama sunnan sani in ya ga bako dan maraki yake yanka masa shi kadai bakon yana zaune an gasa masa dan maraki yana ci sai ya ji daɗi irin zakiranmu sai kama zike ta ashe dama zakiru ne duka waɗannan dabbobin gaba ɗaya na kwashe saboda ka ambacin masoyi na Allah wannan dabbobin duk da ta gani tun da ka ambaci masoyi na Allah duk na baka su sai ya gane abin ba wasa bane da ya cigaba da zikiri sai annabi ba ya ji daga daga yanzu ma ni yanzu na mai da kai na ma hadimi gare ka cikin kiwon dabbobin ni yanzu ba ruwa nan ai irin ku muke nema abokan tafiya cikin Allah shi kuma gashi ba mutum bane mala'ika ne sai ce kai annabi Ibrahim zan koma yace na zan ce zan koma inda wata ta aika koma da waɗannan dabbobin ba ruwa na su din naka ne ya ce wallahi ba za ni su wallahi ba inda za ni su ce wallahi ni ma ba inda za ni su ai tun da na baka na baka ba ruwana ya ce ni inda zan je da su ba bukatar waɗannan wace ko ina za ka ka je da su ni da ba ruwana
daga ƙarshe sai ya ce masa gaskiya ni mala'ika ne
ga yadda muka yi da Allah shine Allah ya bani dama in sauko sai na sauko kuma ga yadda na tsinci kai na ce oho tun da har ka nemi ka san meye tsakanina da Allah kuma ya baka dama ni kuma ka ambaci masoyina na baka dabbobin nan haura sama da su ba ruwana ni da na riga na bayar da Allah irin annabi Ibrahim zai kyauta ya mayar ba zai yiwu ba al'aidu fi hibbatihi kal aidu fi qayhi wanda zai yi kyauta ya mayar kamar wanda ya amai ne kuma ya sake mai da aman kuma to balanta na annabi Allah annabi Ibrahim alayhi salam da Allah wannan yankewa zuwa ga Allah ta kai ko bata kai ba akwai saura akwai sauran wani abu kuma babu irin wannan yankewan fa a takaice shi ne irin yankewar da annabi Ibrahim ya zuwa ga Allah kuma irin wannan ita ce soyayya da ke tsakanin annabi Ibrahim da Allah tabaraka wa ta'ala wannan soyayya ta kai matuka ko bata kai ba ko amma ka kwana zikiri a da'irar zikiri tun safe zikirin kwana da safe a yanka na koma a gida ce dan Allah da Allah ban ɗari biyun ci kosai amma ba za ka yi bayarwa ba ba za ka iya ba saboda mene ne soyayya ba ta kai ba ba ta kai ba ita kuma da wata in an kai za a zama haka in ba kai ba ba za a zama haka ba saboda haka wasu malamai tarihin da suka yi wa mana alkhalilu kenan wakila wasu malamai sun ce alkhalilu bada'in nan almuhtassu shine keɓantacce wanda aka keɓance shi da wasu khasa'isa wasu keɓantattun abubuwa wasu quality da wasu quantity wanda mai a cikin halitta gaba da ba mai shi ba shi ba wannan da ya zama kana da wani wani wani tabi'a nagari wanda a halitta gaba ɗaya an gane ko a wannan nayin ba mai shi in ba kai ba to ka cancanta kira ka da khalilu to annabi ibrahim a doron ƙasa gaba ɗaya a lokacinsa da Allah ko wanda Allah ya keɓance shi da annabi ibrahim wallahi babu Allah ya keɓance shi da abubuwa da yawa wanda in ba shi ba ba wanda ya keɓu da waɗannan abin shi kai ba ma shi ba ma an gane ba ma mutane ba in ma ba ma annabi muhammadu ba ma a annabawa da manzanni ma babu wanda yake bantu da abin da annabi Ibrahim yake bantu da su sai annabi Muhammadu wasu kace to malai al-khalilu kenan al-mukhtassu wanda ya zama keɓantacce wanda aka keɓance shi da wasu abubuwa dan Allah da annabi in an koma wannan tarihin cewa shine malai al-khalilu din ma dai dan Allah akwai wanda Allah ya keɓance shi da abubuwa irin annabi Muhammadu ai ba ba ko da Allah ka je ka ɗauki littattafan malamai mana shama'ilu an gane da sauran littattafan irin wayannan mana irin su al-qasa'isul kubra na al-imamu suyudi an gane kenan ko wanda ya kawo abubuwa kasa'is na manzon Allah wajen guda dubu da ɗari biyu amma shehu jibril mai ce da na kalla ce yayi kokari amma bai faɗi kawai manzon Allah ba kana ɗauka wani suyudi yayi wani abu yayi amma da ba in ka kalli manzon Allah ka kalli abin da yace bai yi komai ba dan annabi bai fauka zalika ne saboda haka ne saboda haka ne kalli kasasin ma amma duk da kai nan kaga cikin halitta gaba daya babu wanda aka keɓance shi da keɓantattun abubuwa irin manzo Allah ashe in haka shine tarihin alkhalilu ashe manzon Allah alkhalilu ne annabi Ibrahim ma dai alkhalilu ne in magana yankewa ne zuwa ga Allah yanke wanda ba wafinta komai ba ba wanda ya yanke zuwa ga Allah yanke wanda ba wafinta komai ba irin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kai na zaka binci wannan da Allah kalli lokacin da gaurasu ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah in ba irin wannan in kidai ba na zai yi lokacin da ba kowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zara takobin nan ba sai da takobin nan ba biyadi saltan a zare a hannun a hannun gaurasu ya daga takobin fa sai annabi ya farka dama bacci ne irin nasa irin bacci annaba hannun ko eh idan arfe amma zuciyar a bude da annabi ya bude ido sai gaurasu ya ce maka mace manzala man yamna huka min yawma wa zai kare ka daga gare ni a yau annabi ya ce masa Allah Allah saboda me aba tabattulin manzon Allah zuwa ga Allah ka ko san wannan yankewa ta kai matukar yankewa ko ko ba ko ne ba za ka fahimci wannan karatun ba Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa ko misali Allah ya kiyaye wani mutum ne yana zaune a kofar gidansa yana shan iska daga ji sai gajeren wandonsa ga wayarsa ta dubu ɗari biyar a gefe ko ba haka bane ya tube ga fanka na kada shi bacci ya kwashe shi ila ba da ɗan bindigansa kusa da shi gefe sai ɓarawa ya zai same shi yana bacci yana munshari sai ya gane kakashin tabarman akwai bindiga sai ya ciro bindigan sai kuki ɗin bindigan sai ya barka shi wannan da ya barka sai ya ga bindigansa hannun ɓarawo ya kalle shi zai shujin ɗinsa sai ce da Allah wa zai kare ka daga gare ni yau tab Allah zai ce ko gode da Allah Allah dan babanka da mamanka ko ba zo ne da Allah kai wa darajar iyayenka wai barawo ne ma yake jima wai wa darajar iyayen shi dan Allah kai wa darajar iyayenka ka gane ko amma za ka ce masa Allah kaga wanda bai samu wannan tabattuli ma ba zai iya ba a irin wannan lokacin ne annabi ya ce masa Allah ne zai kare ni sai da ƙarfin makamin ya dawo hannun manzon Allah amma da yake manzon Allah halitta ba mai rangwantawa irin sa ba mai rangwami irin nasa baya saka mummuna da mummuna yana saka mummuna da kyakkyawa ne daga ƙarshe shi kuma da ya daga takobi a kansa an gani gerin ko ya ce masa kai ma zai kare daga gare ni ya san Allah ne ai bai ce Allah ba abin da ya ce kun khaira akizin ka zo jiyayyen mai riko dai ka zo jiyayyen mai riko dai sai annabi ya bude masa kofar gidan aljanna a tashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullahi wai wanda yazo ya kai manzo Allah ba annabi ya bude masa kofar gidan aljanna shiga ka bi tanan ka shiga aljanna sai ce a'a wai bai tashi shiga ba tukuna bai tashi shiga ba kuma annabi ya kyale shi tun ya kyale shi tun sallallahu alaihi wa sallam to kaga a tabattuli babu irin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama waktar azal kaula gairu wahidin wato ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba ba uku ba mutane da yawa ba ɗaya ba biyu ba sun zaɓi wannan magana a tarihin alkhalilu cewa alkhalilun nan almuhtassu shine wanda aka keɓance shi da wasu keɓantattun darajoji wannan shine ma'ana alkhalilu kaga annabi ibrahim in keɓantacce ne ai keɓantuwarsa bai kai keɓantuwar manzon Allah ba. Sau da haka annabi Ibrahim Khalilu ne, annabi Muhammadu shi ma Khalilu ne hakikatan. Allah ba mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan wa ana mana isharar cikin lokaci a nan za mu dakata insha Allah tabaraka wa ta'ala sai kuma Allah ya kai mu mazaunin gobe sai mu dora a inda muka kwana Allah ya ba mu dacewa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a yadda muka ga farkon wannan taro lafiya Allah sa mu ga kashin sa lafiya lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah sa ka makowa da alkhairi lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah kiya mana imanin mu Allah kiya mana addinin mu Allah kiya mana mutuncin mu alkhairin duniya da lahira Allah ya bamu sharrin duniya da lahira Allah hana mu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah sa ka iyayen mu da alkhairi Allah sa ka malaman mu da alkhairi Allah sa ka shekhan mu da alkhairi albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الله يلقى والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين coffee.